وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata sha uku ga watan jumadar goda hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 447 wanda ya daidai da hudu ga watan 11 2025 don ci gaba da karatu na littafin riyadu salihin na al'imamun nawawi lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na da biyar a wannan girban. A yau za mu tashi a kan hadithi na ashirin da shida. La, ashirin da hudu a yau za mu tashi a kan ashirin da uku za mu tashi akan hadisi na ashirin da hudu. Na'am, akan na hadisi na ashirin da biyar. Wa an abi sa'idin Sa'ad ibn Malikin سعد بن مالك بن سنان الخدري أن نبي الله قال النبي الله ياتي دقى أبو سعيد الخدري ياتي ما أيتم الله ياتي كان ممن كان قبلكم رجل cikin waɗanda suka gabace ku akwai wani mutum قتل تسعا تسعة وتسعين نفسا يا كشي ري قريبا يا يا كشي ري تسعين دتا فسأل سية بي عن أعلم keep فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا سيتي مشيا كشي ري قريبا أياه fahal lahu min tauba shin yana iya ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban shi fa qala la sai ce ina ho magana tuba fa qatalahu sai ya kashe shi fa kammala bihi mi'a sai ya cike garin da shi thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi sai ya ƙara tambaya a nuna mashi wanda ya fi kowa ilimi a garin. Fadulla ala rajulin alim sai aka nuna shi, aka nuna mashi wani mutum wanda yake malami. Fakala sai ya ce innahu qatala mi'ata nafsin ya ce mashi ya kashe mutum ɗari, fahallahu min tauba zai yi yiwu ya iya tuba. faƙala na'am shi wannan malami sai ce tabbas za ka iya tuba wa man yahulu bainahu wa bainat tauba me zai sha makance tsakanin shi da tuba sai dai ya mai nasiha yace in tariq ila ardi kaza wa kaza je gari wane fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala je gari kaza akwai mutane suna bauta ma Allah fa'budillaha ma'ahum ka je ka bauta ma Allah tare da su wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su kakka dawo wannan gari naka dan gari ne mummuna فانطلق حتى إذا نصف الطريق سيتفي سيد يرب هنيا أتاه الموت سيمتوى تزومشي فاختسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب lokacin da mutuwa ta zo mashi mala'iku na rahama da mala'iku na azaba sai suka yi saɓani wane ne zai ɗauki ranshi faƙalat mala'ikatun rahma sai mala'iku na rahama suka ce ja a ta'iban mukubilan da ƙalbihi ilallahi ta'ala ai wannan mutumin mu ne muka cancanci kenan mu ɗauki ranshi don ja'a muqbilan bi qalbihi ila Allah dan ya fuskantar da zuciyar shi zuwa ga Allah yayi niyya ya tuba ya bar abin da yake wa qalat malaikatul azab sai malaiku wanda suke kula da azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qattu bai taba aikata aiki na alkhairi ba tun da yake mugun abu kadai yake shimfidawa a duniya fa'atahun malakun sai wani mala'ika ya zo masu, su wannan mala'iku gungu guda biyu, mala'iku na azaba da mala'iku na rahama, sai wani mala'ika ya zo masu na daban fi surati adamai a cikin sura ta ɗan adam. Faja'aluhu bainahum hakama sai suka sashi wanda zai yi hukunci tsakaninsu. فقال قيسوا ما بين الأرضين سيتي كيستا إلى أيتهما كان أدنى فهو له inda ya fi kusa to mala'ikun wurin su ɗauki ranshi, in ya fi kusa da ƙasa wadda ya yi ɓanna kinan na azaba za su ɗauki ranshi. in ya fi kusa da ƙasa wadda ya tunkara yake son ya tuba a cikinta, to kenan mala'ikun rahma za su ɗauki da shi. Faƙasu sai suka auna, fa waje duhu adana ilan ardin lai a sai suka ga ya fi kusa da ƙasar da ya je zai tuba zuwa gare ta. Zai tuba da aka auna takin ‘yan yatsu ne kaɗai ya safan Allah, kenan ya shiga da takin yatsu guda kawai. Fajuri da min ahliha sai aka sanya shi cikin ‘yan wannan garin wanda za mala'ikun rahama za su ɗauki ranshi. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي أو رواية ألا نمدوك تنسلكي ما قسى وحي يتي مونن قسى إندي تنكار ذي تفي تمسو قسى كم ودى يرقى يبرو تساقم ألا يتي تجاد بايا wa qala qisu ma bainahuma sai aka ce a auna a gani abin da ke tsakanin su fa wajaduhu ila hadihi aqrab bi shibrin fa ghufira la fa sai Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi wa fi riwayatin fa na'a bi sadrihi nahwaha a wata riwaya sai ya ɗauki kirjin shi tare da nauyi da yake ji da rashin lafiya ya nufi wajen inda ƙasar take ta albarka inda yake sanya kai kenan ya ƙara kusawa wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi Abu Sa'id al-Khudri yana ɗaya daga cikin malamai na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma hadisan shi sun harba ma dubu ɗaya ne daga cikin malamai na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da baban shi dukkan su sahabbai ne dan haka malamai suka yi istidrak ga al-Imam an-Nawawi nan in kuka diba ban san wajen ku yaya ne ba kamata yayi radiyallahu anhuma anhugo radiyallahu anhuma haka ya kamata ya kasance saboda duk wanda ya zama sahabi ne dan sahabi ne lokacin da za a ambata shi ana cewa Allah ya ƙara masu shi da baban shi yarda kamar Abdullahi ibn Abbas in aka tashi sai a ce radiyallahu anhuma haka Jabir ibn Abdullah in aka tashi sai a ce radiyallahu anhuma kiran shi ma sahabi ne dan sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya rasu aka ce 64 aka ce 74 shi ne yake cewa anna nabiyallahi qala annabin Allah ya ce kana mimman kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan cikin waɗanda suka gabace ku akwai wani mutum wanda ya kashe rai ɗari ba ɗaya annabi ne ke labarta mamu wannan Isra'iliya, ai, ƙissa ta banu Isra'il. Isra'iliyat mataki-mataki ne. Akwai abinda za a hakaituwa daga ahalar kitab wanda ya saba ma shari'anmu. Wannan shari'anmu ba ta ce a yi ba ba ta ce a bari ba to wannan ba a ƙaryata ahlul kitabi a cikin shi ba a gaskata su za a yi imani da abin da suka aka ambata ɗin kurum ko ku ce mun yi imani da abin da Allah ya saukar. To irin waɗannan ababe labarai wanda annabi ke badawa labarai ne wanda suke sun gabata. To ababe wanda irin wannan yake kunsa. In ya zama da shari'anmu ba ta saba da shi ba, ana aiki da shi. In ya zama da an ambata abu koda Ƙur'ani ya ambata shi, sai ya zamana ƙur'ani ya yi shuru kan shi sai shari'an mu ta ce bai da kyau to wannan abin ko da an labarta mamu shi daga waɗanda suke sun gabace mu sai a aje shi ba a aiki da shi kaman abin da ƙur'ani ya labarta mamu cewa wajen annabi Sulaiman ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawadi wa qudurir rasiyat aljanu suna yi ma annabi Sulaiman gumaka mu haramun ne yin gunki bai halitta mutum ya sassaka gunki ko ya zana shi to wannan kaga shar'u man qablana ne kuma qur'ani bai ce komai akan haka ba dan haka wannan shari'a mu ta hana ba a aiki da shi in kuka kalli qissa ta ashabul kahfi قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا زامي مسلاتي أكجي قتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد Allah ya tsine ma Yahudu da Nasara saboda sun rinka gina masallatai akan kabarin annabawansu. Annabi ce ula'ika qaumun idza mata fihim rajulun salih ittakhadhu wannan kanisa idza kana fihim ar-rajulu salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar aw tiki suwar annabi yace ulaika shirarul khalq inda Allah wannan sune suka fi lalacewa a wajen Allah kenan shar'u man qablana anan in amma ambata kenan bai iya zama wa shari'a gare mu فقال إنه قتل تسعة وتسعين da ya zo ya ce aka ce ya kashe tis'atan wa tis'ina nafsan haka tsarin adadi yake kaga annafsu rai ita ta mace ce ana yi mata tazkiri kama innan nafsa la'ammaratun to ana zakkara ta to a kuma ƙarshen tis'atan wa tis'ina sai aka zo da tis'atan nan ne ya don mughayara tsakanin adadi da ma'adud fasa'ala an a'lami ahli al-ardi sai ya tambaya wane ne wanda ya fi kowa ilimi fadulla ala rahibin su gani da suke yi yana zama masallaci ko da yaushe ya keɓance sai suka yi tsammanin malami ne shi kuma mai ibada ne kawai wannan da ya tambayi wanda ya fi ilimi al'ami mutum gama gari suka ce muqallid ne yana bin ra'ayin wanda zai faɗa mashi abin da zai yi cikin ibada sai dai wajen zaben wanda zai tambaya a wannan wuri shi mushtahid ne ƙoƙari zai yi ya gano wane ne ya fi ilimi ya tambaye shi to wannan sai ce a faɗa mashi wanda ya fi ilimi rishin sa'a sai aka ga mai kama da malam amma ba malam ba fadulla ala rahibin sai aka kai kawo shi wajen wani mutum wanda yake mai bauta shi kuma ba malami ba ne faƙala innahu qatala mi'ata nafsin sai ya ce ya kashe innahu kamata ya ce faƙala innani to in abu na sharri ne uslubi na hikaya ta matsala ba a rafa shi ga mutum kamata ya ce innani sai aka ce innahu dan mai faɗan magana kai ya zama ya dangana mugun abu zuwa gare shi kenan innahu can gare shi kenan irin yadda hausawa kenan qatala mi'ata nafsin fa hal lahu min tawba eh eh fa dulla ala rahib al-ayb hal lahu min tawba qala fa la yace a'a bai da tuba fa kammala bihi mi'a sai ya cike ɗarin da shi ya ita kashe shi shi kenan ya cike ɗari sannan kuma sai ya tambaya a faɗa mashi wanda ya fi ilimi. Fadulla ala alimin a nan sai aka yi sai shi wajen mai ilimi. Fakala innahu katala mi'ata nafsin. Ƙala za ka iya zato ba, wa manya hulu bai na wa bai na tauba. Wane ne zai iya sha makance tsakanin shi da tuba? Kaga anan ya tabbatar mashi da cewa zai iya tuba. To, in mutum ya kashe rai, yana da tuba ko ko baya da tuba, wannan hadithi ya nuna haka. kuma jumhurul ulama suna ganin har kashin kai yana da tuba sai dai abdullahi ibn habbas abinda ake hakaitowa daga gare shi shi yana ganin bai da tuba cikin maganganu da ake hakaitowa gare shi abdullahi ibn abbas dogaro da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya kashe rai wutar jahannama ita ce sakamakon shi khalidan fiha zai dawwama ciki to nan kaga in aka ce dawwama kenan wanda yake musulmi wanda za a iya karban tuban shi bai dawoma cikin jahannam to amma nan khalidan fiha ana nufin zai dawwama na ba zai fito har abada ba ko kuma a'a zai dade a ciki wani lokaci suna cewa khalidan fiha suna nufin zai dade kware ciki dan haka ma anan ba a kawo abadan ba wanda ke nuna har abada to kenan dai mafi rinjayen magana ko da mutum ya kashe rai ko da ba ɗaya ba ne Allah ya sauƙaƙa in ya tuba Allah zai karɓi tuban shi amma kashe rai ba mugun abu wanda ɗan adam zai yi wanda zai kai ya kashe ran ɗan adam irin shi bayan kafirci ma Allah kashin kai yana daga cikin mugun abu wanda ɗan adam zai yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dan adam ba zai gushe cikin yalwa ta addinin shi ba ma lam yusib daman harama in bai taba jini na haram ba kashare mugun abu ne tuba da ake gani yana yiwuwa Allah ma ba zai baka dace ka tuban ba za ka je ma Allah to in ka je ma Allah akwai jinin wani a kanka to ko da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to in ma ka shiga aljanna sai ka gama ganin bal mun faɗa mun maimaita wutar jahannama din nan ba wasa bace wuta wannan ta ta duniya kanta a ce ka sa hannunka kaɗai cikin wuta wadda ta haɗu kai minti ɗaya to wutar jahannama tana da linki na wannan wuta ta irin wannan duk wadda ka san ta yi zafi kashi saba'in ba ɗaya to don haka annabi ya ce da za a tsoma wanda ya fi kowa jin daɗi a duniyar nan a ɗago shi kawai in aka ce mashi ka taɓa samun alkhairi a rayuwarka zai ce a don haka kashin kai bala'i ne irin abin da ake gani samari suna yi ka sari wannan da adda ka bigi wannan ka jima wannan saboda ɗan abin da bai kai ya kawo ba waiwaya ko motsu ya sa ka kashe ɗan adam dan rayuwar da za ka ɗan kaɗanci yana yiwa kai ma wani ya kashe sannan kuma ka yi asarar lahirar gaskiya ba wanda bai san ciwon kanshi ba kawo wanda zai je ya kashe ɗan adam saboda wani abu wanda yake so ya ɗauka nashi annabi ya kalli ka'aba ya ce kina da alfarma a wajen Allah amma rai na ɗan adam ya fi shi ne ƙaurace wurin sabo. So da yawa waɗanda suke saba ma Allah suna son su tuba, mugayen abokai suke cikinsu. Shi kuma in ya zama na kana son ka bar abu to bar inda yake. In ka zanna wurin da yake da masu yin shi, to wannan abun ba za ka bar shi ba. wanda ake tattaruwa tare ana saban Allah in kana son ka tuba rabu da su gaba daya in dai har kana zanna tare da su to za su rinka tuno maka da wannan saban in waya ta wanda ake saban Allah tare da shi kake da ita sha kai buloken lamba ta shi ka shafe yanda ba zai samu hanyar da zai zamo suna da amma yi wata daga aikatawa waɗannan sun gani shi na tuba gashi kuma ya taho tuban zagi waɗannan mala'iku na azaba kuma sun san abin da ya shifka a duniya wanda ba mai kyau ba sai suka yi rige-rige wasu malaman ma suka ce mala'iku na azaba ba su san cewa ya yi niyyar tuba ba don haka suka ɗauko himma na ɗaukar rashi haka za ka ji wasu malamai masu shar'i suna faɗa ba a cewa ba su sani ba tun da ai abun ƙarshe sai da ya kai aka yi awo kenan kowa yana sane su na rahama sun gade ya taso ga inda ya kawo su na azaba sun san mugun abin da ya shigo a baya to sai aka kiyasta ita wannan ƙasa lokacin da mala'ikun rahama suka ce ya zo ya nufi tuba zuwa ga Allah su kuma na azaba suka ce bai taɓa aikata aiki na alkhairi ba tun da yake wannan ke nuna maka hukunci na tarikus sala a ganin bai taɓa aikata aiki alkhairi ba tun da yake ina salloli kenan ko sallama bai amma kuma yana ɗauke da tauhidi na shi tare da shar'u man qablana ne amma yana dauke da tauhidi dan haka a ƙarshe ya ci nasara Allah ya madaukakin sarki ya sa mala'ikun rahma suka dauki rayuwar shi kuma ya zama daga cikin waɗanda za su rabauta sai wani mutum ya zo masu mala'ika ne ya zo da sifar aka rigima aka kasa gano me za a yi, to za a iya aiki da alama. Za a iya yin ƙura, za a iya aiki da alama, da gano gaskiya. Sai aka ƙesta ƙasa ɗin. A wata riwayan Allah ne ke umarnin ƙasa ɗin. inda za ya a ce ta matso inda ya baro a ce ta sha da baya. Wannan yana nuna mamu rahama ta Allah maɗaukakin sarki. Diba wannan irin mugun abin da shuka a duniya, tana ji ba ma wai kashe kai ba, bai ma taɓa aikata aiki na alkhairi ba. Amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki yana son shi. yana son ya zamana ya zo ya tuba zuwa gare shi. To don haka wannan hadithi yana nuna mamu mahimmanci na mutum ya tuba daga dukkan laifuka wanda yake wanda al'imamun nawawi farkon magana ya yi mamu bayani a kan sharuɗa na tuba da me ya kamata a ce mutum ya yi. Diyan da laifukanka suka girma ba, ko menene ne? in dai kana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to Allah madaukakin sarki yana yafe maka wannan laifuka naka ko da sun cika duniya sun tunkari sama wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إذا دأب لك أيكتا إن الله يغفر الذنوب جميعا kenan a yi kokari a rika jaddada tuba kokarin shi hadisi in muka shiga ciki عن عبد الله ابن كعب بن مالك دقى عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب shi wannan ɗana shi shine jagoran shi lokacin da ka'ab ya makanci wa kana qa'ida ka'ab min banihi ai tsakanin ƴaƴan shi shi Abdullahi wannan akwai Ubaidullahi akwai Abdullahi akwai Abdurrahman to wannan Abdullahi din shine wanda yake jagora ga baban shi hina amiya lokacin da ya makance shi ka قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف an rasulillahi fi ghazwati tabuk yace naji ka'ab dan malik nan sai ya ambata sunan shi ya halitta mutum ya ambaci sunan baban shi in ya zama da akwai girmamawa yace ya ji ka'ab yana ba da labari lokacin da ya zauna madina ya ki zuwa shine takhallafa ya zauna bai je yaƙi ba na taboka ya zauna a cikin madina yaƙi na taboka yaƙi ne wanda aka yi shi shekara ta tara a hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaƙi ne wanda ya zo cikin yanayi wanda ke da wahala. Shi ne ake ce ma yaƙin taboka. A yanzu akwai wani kaset wanda yana yiwuwa ya face ne da fata. Muna yara aka mata da ke sashe a zo ake mai wannan kasar ya haƙaito ghazwatu tabuk ya yi ta ba da labari na ababe daban-daban-daban da yadda aka yi yakin wai da yadda Ali ibn Abi Talib ya je ya kashe wannan sarkin tabuka yana cewa ko sarkin tabuka malalacin sarki kayi kaza kayi kaza ni ban san waɗanda suke dai sun dan suna da dan shekaru sun taba jin waɗannan a baya har yana kawo cewa Ali bin Abi Talib shine ya kashe sarkin Tabuk aslan Ali bin Abi Talib bai ma ji yakin Tabuk ba to dan haka wannan ƙarya ce kurum amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je kabunka kana ka'ab shi wannan mai bada labari shine ka'ab ibn malik sahabin annabi wanda yake mai daraja yace lam atakhallaf an rasulillahi fi ghazwatin ghadaha illa fi ghazwati tabuk yaki wanda annabi yayi ban taba zaunawa ina gida annabi na wajen yaki ba sai dai yaki na tabuk غير أني قد تخلفت في غزوة بدر سيدي يا بدر ما بنجيبا ولم يعاتب أحد تخلف عنه saboda annabi ba tattara su yi ba taro ne aka yi na gaugawa kawai duk wanda ke kan wani abin hawa na ce zo a tafi to don haka wanda bai nan ko wanda bai je ba ba wanda aka zarga a ciki إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد النبي بيت تدن أياكي بلوكة بدر أأ يا ديني يكري su Abu Sufyan ‘yan kasuwa wanda sun dawo, wanda sun cuci sahabbai sun mai masu gidaje sun anshe kuɗin wasu su ma su yi ramuwa. To sai aka yi kicikur, sai Allah ya haɗa dukiyarsu ta tsira su abu jahalin suka ce ina ai ba mu ba ne mu ne za a ma haka mu tura dukiya a nemi tare ta ya ce ai sai mun zo badar a wannan wuri ya ce mu zo a yanka raƙuma a ci a yi wace-wace da raye-raye mu yi kwanaki a wurin nan gaba ko an ce ma shi Muhammad ɗin ya tari ire-iren mu zai shakka. To ai da ya tafi bai dawo ba. Ghazwatu Badrin an yi magana kansu. Badar aka ce suna ne na Badar ibn Harith. Wasu ka ce a'a wannan rijiyar ce wadda shi ya gina ita ake ce ma Badar. Wai saboda wata in ya kai sha hudu ana ganin shi a ciki. wasu suka ce a'a kawai gari ne wuri ne kamar yadda ake ambatan wurare da sunaye daban-daban Ka'ab ibn Malik yace wa laqad shahiqtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lailatul aqaba hina tawafaqna ala al-islam yana son ya nuna lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake Makka mutanen madina suna zuwa suna ɗaukar alkawari tare mutanen makka annabi yana ɗaukar alkawari tare da mutanen madina kamar shimfiɗa akan hijira wanda zai yi koma madina kaf ya ce ina daga cikin waɗanda suka hadarci wannan lailatul aqaba ta farko akwai mutum sha biyu ta biyu akwai mutum saba'in idan yana nuna shi ba mutumin banza ba ne kuma ba mutum ne mai ja da baya ba kawai dai kadara ce ta zo a wannan abu ya ce wa ma uhibbu annali biha mashhada badrin wannan lailatul aqaba wanda annabi ya haɗu da mutanen madina suka ɗaukan mai alkawari ya ce hina tawasaqna lokacin da muka azkara fin nasi minha ko da yake yakin badar mutane an yi ambata shi an fi bashi daraja akan wannan taro wanda aka yi na cewa annabi ya zo za a taimaka mashi in ya zo madina wa kana min khabari hina takhallaftu an rasulillahi fi ghazwati tabuk to yanzu ne zai fara bada labari yace labari na ya kasance lokacin da na yi jinkiri ban je yaƙi ba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam anni lam akun qattu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu an yace ban taba samun lokacin da nake jin karfi a jikina ba lokacin da nake da yalwa na zan iya samun doki in hau in yi guziri da abin da zan yi guziri da shi ban taba samun dama ba ta karfin jiki da yalwa ta dukiya kamar wannan lokaci. Anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa. Wallahi ma jama'atu qablaha rahilatayn qattu kamun wannan yaki na taboka ban taba aje abin hawa guda biyu ba. hatta jama'atuha fi tilkal gazwa amma wannan yaki na tabuka sai da ya zama ina da abin hawa guda biyu ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها النبي إن yana son ya je yaki in gabas zai yi sai ya nuna yamma zabi saboda ɓadda sau dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alharbu khid'a aw khud'a aw khad'a shi yaki yaudara ne kinan annabi duk inda yake yaki warra bi ghairiha sai yayi tauriya zai faɗi wani abu daban don mutane su zaci nan zai yi kuma ba nan zai yi ba. Hatta kanat tilkal gazuwa fa gazaha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi harbin shadid. Annabi yayi wannan yakin cikin tsananin zafi wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Annabi ya fuskanci tafiya wadda take mai nisa wa mafazan da sahara wadda take ba kowa. Sahara mahallaka ce, to amma larabawa saboda iya magana, abin da yake hallaka ke da kwai cikin to ba su ambata hallakar, sai su ambata abin da yake rabauta. Asalin mafazan sahara, sahara kuma mahallaka ce. kenan maimakon a ce mata mahlaka su sai su ce mata mafaza shi kuma alfawuz rabauta shine ka samu abin da kake so ka tsere ma abin da kake tsoro shine ake ce ma alfawuz to larabawa in abu yana da muni sai su juye shi da abin da ke da daɗin ji mutum mara lafiya sai su ce mashi salim wanda ke lafiya lau maimakon marib sai su ce mashi salim nan maimakon a ce mahallaka sai a ce matsirata shine mafas واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوتهم annabi a wannan yakin bai ɓoye ba sai ya faɗa ma mutane ga inda za mu tunkara don mutane su yi shiri kar su aza kusa ne kuma abin nesa ne fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid sai annabi ba su labarin ina zai fuskanta wal muslimuna ma'a rasulillahi kathir musulmi kuma suna da yawa wala yajma'uhum kitabun hadir ba wani dini ake rubuta sunayensu wannan zaro fi atifaihi da kallon kafaɗa takama ita ta hana shi zuwa wannan zaro ila atifaihi kallon saniya atifaihi yana karkata kafaɗa shi فقال له معاذ بن جبل سي معاذ يتي بئس ما قلت abinda ka faɗa ɗin nan na cewa taƙama da kallon sutura shi da yake yi da kuma kallon kafaɗar shi shi ne ya hana shi ya zo abinda ka faɗa ɗin nan ya yi muni. Wallahi ya Rasulallah ma alimna alaihi illa khaira. Ba mu san wani abu ba a sha'anin ka'ab sai alkhairi. A nan kaga mutum ya yi magana. ya mai raddi sai annabi kuma ya shiru to cikin wannan shiru guda biyu wanda ne za a sawa cikin alhadis a takriri don haka malamai suka ce sharafi na hadisi takriri in annabi ya ga an yi abu ya shiru sharafi na shi shine kai ya zama na wani ya yi inkarin wannan abin annabi ya shiru. A nan da ya faɗi wannan magana da ya faɗa, da a ce an yi shiru ba wanda mai magana, to za a iya cewa annabi ya yarda da abin da ya faɗa. Amma lokacin da wani ya mashi inkari ya ce ba haka ba ne, wannan mutumin kirki ne, ba wani abu da muka sani gare shi sai alkhairi to kenan wannan yanzu magana ta biyun ita za a yi aiki da ita wannan za ta same shi a wajen aljuwaini fil burhan aslin ulumul hadith ya taso ne daga usulul fiqh malaman usulul fiqh suke fidda ilimi na hadithi ilimi na riwaya babobi ne sai daga baya ne malaman hadisi suka ja malaman usulul fiqh suka ja zaka ga sharafi na hadisin takriri zaka ga malaman usulul fiqh suke bayani akan shi dan haka zaka samu wannan a cikin burhan na aljuwaini ya tsari a nan yana nuna mamu ba da kariya ga mutum wanda yake mai imani duk lokacin da za a cin mutuncin ɗan uwanka musulmi kana da daman ka kare shi ta tabbatar da cin mutuncin nashi ne za a yi to a wannan lokaci ya zama wajibi gare ka ka kare mutuncin ɗan uwanka musulmi kai ya zama na an keta alfarmashi a gabanka wannan shi ne abin da mu'ad ibn jabal ya yi wajen kare ka'ab ibn malik bayan da za mu yi anan sai dai mu dakata daman wannan kissa inda za a bata lokaci to kamata ya yi a ɗauki watanni ma ana yin ta. Dan duk inda muka matsa sai mun ga me ya kamata a ɗauka na hukunce-hukunce a cikin wannan ƙasa, amma dai anan za mu dakatawa sai a yi haƙuri da abin da ya faru. In Allah ya sa akwai tambaya sai mu karɓa, in an sani in ba a sani ba sai a ba da lokaci. amma dai yau ina ga akwai lokaci na tambaya ko? Bismillah.